بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren 21 ga watan shawwal hijira na da shekara 1426 daidai da 21 ga watan nuwamba shekara ta 2005 idan jama'a ba su manta ba muna ci gaba da jeren giyar darasi da muke gabatarwa akan tauhidi addinin annabawa inda muka ce za mu karanta littafin shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyyat al-harrani allah ya gafarta mishi littafin da ke da suna al'aqidatul wasatiyya wannan shine jeren giyar karatu na uku wato wannan shine kasar na uku idan jama'a basu manta ba mun ambaci cewa mun kasarta wannan littafi wannan karatu da zamu zuwa muqaddima guda biyu wato bangarori biyu muqaddima bangaren farko mun yi magana dangane da tauhidi bangare na biyu muna magana akan littafin da kuma mai littafin a jiya mun tattauna tarihin ibn taymiya a tattakaice a yau abin da ya rage mana dangane da tarihin shi shine bayani dangane da littattafan da ibn taymiya ya wallafa bari mu ji abin da almajirin shi yake faɗi الحافظ شمس الدين الذهبي يتي جماعة مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم أحمد بن تيمية رضي الله عنه يتي لا تترى لتتفند مال من مسلمتي mai taka tsantsan addini baban abbas ahmad dan taimiyya allah ya yarda da shi ya ainihin rubuta fawajattuhu alfa musannafin sai na samu ya rubuta littattafai dubu a zuwa sa'ad da zahabi yake wannan bincike ya ce sun mara'aitu lahu aidan musannafatin ukhra sannan kuma bayan na gama lissafa dubu din nan sai kuma na ga wasu littattafan daban waɗanda ba su shiga cikin lissafi na na farko ba wannan magana tana nan a cikin littafin arraddul wasir a cikin ainihin shafi na ɗari ɗaya da biyar wannan ɗaya daga cikin littattafan da suka yi tarihin shehul islam ibn taymiya ne da suna halarto da su insha Allah ta'ala duk za mu tattauna kaɗan daga cikin bayanai akan haka ka sani da cewa almajirin shi kuma babban shine ibn qayyim ya yi wani littafi wanda ya sanya wa littafin asma'u mu'allafati ibn taymiya wato sunayen littattafan da ibn taymiya ya ainihin rubuta malam salahuddin al-munajjid ya ainihin haƙƙaƙa wannan kuma darul kitab al-jadid sun buga shi a beirut allah madaukakin sarki ya taimake mu ka ji takaitattun bayanai dangane da littafin ibnu taymiya kenan ya yi rubutu dangane da tafsiri akwai muqaddimar shi shahararriya game da al'amarin da ya shafi ilimin tafsiri muqaddima ta usul tafsir ta ibnu taymiya ya yi littattafai dangane da aqida akwai littafin minhajis sunnatin nabawiyya fi naqd kalami shi'atul qadariyya akwai kitabu safadiyya raddi ga waɗanda ba su yarda da annabawa ba da annabta da mu'jiza da karama yi raddi gare su kitabu safadiyya akwai dar'u ta'arud al-aql wa naql mutanen da ke cewa hankali yana yakan yi karo ko kuma nafsi yakan yi karo da hankali ibnu taymiya ya littafi akan su haka ga kuma littafin shi minhajus sunnatin nabawiyya fi naqd kalami shi'atul qadariyya yi raddi game da yan shi'a musamman malamin su da ya littafi a wancan lokaci mai suna ibnu al-mutahhari al-hilli wannan littafi mujalladi tara ne baki ɗayan shi ina fatar mun gane majmu'ul fatawan shi kuwa da aka tattara ga ta nan mujalladi 37 aka tara ta sannan akwai majmu'ur rasail wal wal majmu'atul rasail wal masail ga littattafai nan dai birjik in ka dawo bangaren hadisi haka in ka dawo bangaren fiqh haka in ka dawo bangaren tauhidi dama nan ya fi rubuce rubuce akai kusan babu wani fanni sai da ya zan yayi rubutu na addinin musulunci a ciki ina fatar mun gane daga cikin harsunan da yake ji dai dama mun ji ibnu taymiya dai balarabe ne ya kamata ka san wannan balarabe tsantsan balarabe mutumin kasar sham syria amma daga cikin harsunan da yake ji yana jin yaren latin latin asalin latin wanda yake daga nan ne turanci ya rinka fukkugo wasu abubuwa na shi ainihin masu dama to ibnu taymiya yana jin harshen latin yana jin harshen ibriyananci harshen da attaura ta sauka da shi banda harshen shi na ainihin larabci ma'ana ibnu taymiya multilingual ne kenan yana ainihin magana da yaruka akalla guda biyu ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu dangane da siffofin shi na ɗabi'a mutum ne wanda yake karimi yana da kyauta ba shi da rowa ina fatar mun gane sannan kuma yana da jarumtaka sannan yana da taka tsantsan game da duniya ba wani abin duniya da ainihin yake mai mishi ainihin wato ido yakan bar wasu abubuwa ma waɗanda suke halal ne kawai saboda kada ya saka kanshi ainihin cikin fitina dangane da siffar shi kuma ta halitta ibnu taymiya dogon mutum ne sannan fari ne a wajen launin shi gashin jikin shi da na gemun shi da ainihin wato na kan shi gaba ɗaya baki ne sitik sai inda furfura ta ɗan fara fito mishi a kan shi da ainihin gemun shi mutum ne wanda yake da faɗin kunne yana da ainihin gwaragwaran ido sannan raba'atun minar rijali barga barga ne daga cikin irin mai gaggausan jiki haka wanda za a gan shi ka cewa na ya haɗu to haɗaɗɗe ne ibnu taymiya ina fatan mun gane yana da faɗin kafaɗa yana da babban murya wajen magana yana da fasaha wajen magana sannan yana ainihin karatun alqur'ani dalla dalla ina fatar mun gane aka ce yana da saurin ya fusata sai dai kuma yana da iya sarrafa kanshi idan fushin ya taso mishi ina fatar mun gane wannan dangane da jihadin ibnu taymiya ibnu taymiya yayi jihadi da alƙalamin shi yayi rubuce rubuce har ta kai ma a gidan kurkuku ya rubuta littafai da dama an kama shi an kulle shi saboda yayi wa'azi saboda yayi bayani ya faɗi kaza aka kulle shi ya karantar da yan kurkuku har ya kai ma daga cikin jihadin ibnu taymiya yana cikin gidan kurkuku shi harkar da'awa ce ta kai shi wannan ya je kurkuku saboda sata wannan ya je kurkuku saboda yayi laifi kaza wannan ya je saboda kaza sai ibnu taymiya ya tara sai yana karantar da su har sai da ta kai ma dan kurkuku lokacin sallama shi za ta yi sai ya ce shi ba zai fita ba sai a bar shi kamar ana ga kwana ɗaya kwana biyu ne sai a ga ya shantake sai a ce kai sallama ka ta yi fatin yau wata biyu da ta wuce don haka ta tara ina ka ina ka kai sai ce ba zai abin nan ana sallama shi karfi da yaji in yaje sai sake tambalo wani laifin sai a dawo da shi sai ya sauka tukuna da ya graduating ba ko ba zai ga dropping ɗin shi out ina fatar mun gane an kai lokacin da yana rubuce-rubuce yana karantarwa har aka karɓe Qur'ani da littafan hadisi da fiqh da sauran abubuwa sai ya ce masu ai kun yi shiriri ta ya ce ai qur'ani na yana kaina hadisai suna kaina haka fiqh duk abin da nake bukata ina iya jawo abuna da ka haka ya zauna yana rubuta abubuwan shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu jihadi na takobi da takobi kuma ya yaƙi wasu ainihin mutane tatar waɗanda waɗannan mutane suna danganta kansu zuwa ga addinin musulunci amma suna bi suna karkashe musulmi suna ɗibe dukiyarsu suna lalata da matayensu suna ayyuka na alfasha ibn taymiya ya yaƙi waɗannan mutane musamman sa'ad da su tatar a ƙarƙashin shugabansu suka faɗo cikin dimashq sham da rana tsaka cikin watan azumi za su yi amfani da musulmi suna azumi su zo su galabaita su ibnu taymiya ya rinka bi kwararo kwararo yana cewa mutane su fito jihadi kuma su karya azumi saboda su samu karfin fuskantar waɗannan mutane ibnu taymiya ya jagorancin wannan jihadi sai da aka kora tatar har kan dutse suka gudu suka dawo suna neman don Allah a yi sulhu a basu su sauka ina fatar mun gane sannan shugaban nasu kazan ya taɓa gayyatar ibnu taymiya ya mai wa'azi ibnu taymiya ya mai wa'azi duk yan rakiya irin su muhammad ibnu abdulhadi irin su imam zahabi su ibnu kasir duk sai suka gudu suka watse saboda irin yadda yake wa kazan wa'azi suna ganin cewa lallai dai kam yau ibnu taymiya tashi ta kare dan haka duk ɗalibai matsorata sai suka janye jikin suka gudu sai kuma Allah ya sanya kwarjini da haiba ta ibnu taymiya a cikin zuciyar kasa sai zan ba abin da ya mishi har ya ce bai taɓa samun wanda ya tsaya ya gaya mai gaskiya irin wannan sai ya kira ibnu taymiya to yanzu tunda an gama wa'azi a zo a ci walima ibnu taymiya ya ce yaushe za a ci walimar ka abincin da ka je ka murɗe wurin mutane ya ce kiraran icen ma da aka dafa abincin na zalunci ne na danniya ne dan me za a ci abincin ka ibnu taymiya bai ci sai da ya kai tun yana mai wa'azi ne sa har sai da ya zan gwiwar shi tana dab da ta taɓa gwiwar kazan amma bai ji tsoron shi ba ina fatar mun gane to ibnu taymiya ya ainihin ne wannan sannan a zamanin ibnu taymiya aka samu wani kirista ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma suka tashi za a yi kashe kashe ibnu taymiya yace a aka je aka kamo wannan ainihin kirista ibnu taymiya da hannun shi ya je danka zuwa ga khalifan zamanin su domin khalifofi ne na musulunci waɗanda in haka ta faru an kai musu mai laifi ba wai birin birin za su yi su rufa kwana biyu su sake shi ya je ya zama rabban fada ko fasto a garin su ba a'a su waɗannan sarakuna khalifofin musulunci a lokacin sai suka karɓi wannan kirista za su hukunta shi sai ya ce zai tuba ya karɓi addinin musulunci sai ibnu taymiya ya ce to dama ka'idar kenan idan musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya tuba za a kashe shi a matsayin haddi kamar mutumin da ya zina ko ya sha giya matukar an danke shi ko ya ce ya tuba sai an hukunta shi ina fatar an gane ma'ana tuban ba zai cire mishi haddin ba amma in har ya ce ya ki tuba a matsayin shi na musulmi to har yanzu za a kashe shi a matsayin murtaddi ma'ana can za a kashe shi a matsayin musulmi mai laifi sannan a yi mishi duk abubuwan da ake musulmi wankan gawa likkafani sallah a rufe shi makabartan musulmi a tsaya akan kabarin shi kuma a yi mishi addu'a don musulmi ne kuma ya tsarkaka daga wannan laifi da aka yi mai tunda an yi mishi haddi ka'ida ta musulunci kenan amma ga musulmin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki tuba to wannan ya yi ridda ya zama kafiri za a kashe shi a matsayin murtaddi ba za a yi mai sallah ba ba za a yi mai wanka ba za a yi mai likafani ba ba za a rufe shi makabartan musulmi ba ba kuma za a tsaya kan kabarin shi a yi mishi addu'a ba bambancin kenan to a lokacin ne da wannan kirista ya ga lallai al'amari al'amari sai ya tuba ya musulunta sai ibnu taymiya ya fatawa to kenan sai a kyale shi sai ya rubuta littafin shi da ya sanya wa suna asarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi a doron wuyan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa ka nemi wannan littafi ka karanta shi zaka ji bayanai dangane da hukunce hukuncen musulunci dalla dalla musamman ga matsalar da take da alaka da ainihin wannan Allah ya taimake mu to wannan kaɗan daga cikin ainihin wato irin jihadin da shekul islam ibn taimiya ya yi ainihin kenan da su ainihin wato a tatar allah ya taimaka da kuma waɗanda suke wulakanta addinin musulunci dangane da sana'ul ulama alaihi irin yaban da ibn taimiya ya sha to kamar yadda sunan shi yake ahmad ina ma'ana ahmad shayabo ahmad shayabo to lallai ibn taimiya ya shayabo ya shayabo tun daga kan makiyan shi har zuwa kan ainihin masoyan shi kaɗan daga cikin waɗanda suka yabe shi daga cikin waɗanda suke ainihin wato makiya ne ma kafin masoya bari ku ji abin da ainihin subki yake faɗi taqiyuddini ma'aifin tajuddini a subki mai littafin babakat ya ce kabura qadruhu wa zakharatu bahrihi وتوسع في علمي وتوسعه في, في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف yace al'amarin ibn taymiya ya girma ya ɗaukaka sannan tekun ibn taymiya ta cika da ilimi ilmomi na shari'a da na hankali sannan yana da basira da ƙoƙari wajen bayanin hukunce-hukuncen musulunci wanda ya kai matuƙa matukar da har ya iya wuce baki ya iya siffanta shi ya ci gaba da cewa wa qadruhu fi nafsi a'zamu min zalika kai duk abubuwan nan da na faɗi ma fa girman ibnu taymiya a zuciyata ya wuce haka wa ajallu kuma ya ɗauka ko ya fi haka ma ma jama'a Allahu lahu min az-zahadati wal wara wad diyana tare da ainihin irin taka tsantsan da duniya da Allah ya hada mishi da kuma ainihin kula da kuma kokarin kula da addini wa nusratul haqqi da kuma taimakawa addinin ainihin gaskiya wal da taimakawa gaskiya wal qiyamu fihi la li gharadin siwahu da kuma tsayawa wajen taimakon gaskiya ba dan komai ba sai dan ita gaskiya ta tabbata ba dan ya samu wani girma ko daukaka ko wata daraja ba wa jarihu ala sunan salaf sannan da gudanar shi a bisa hanyoyin malaman farko magabata wa akhadhuhu min zalika bil akhadh al awfa da kuma in ya tashi dakko abu daga malaman farko yana dakkowa ne cikakkiyar dakkowa wa gharabatu mislihi fi hadha zaman da kuma karancin irin ibnu taymiya a wannan zamani wanda har ya kai ganin ibnu taymiya ya zama bako ba a saba ganin malami irin shi ba bal min azmanin ba ma wannan zamanin ba zamanin da yawa an dade ba ga ibnu irin ibnu taymiya ba sannan sai a subki kuma muhammad ibn abdulbarri a shafi'i ku ji abin da ya ce cewa ya ma yi bari da ibn taymiya illa jahilun aw sahibu hawan babu mai fushi da ibn taymiya ko yake ibn taymiya sai jahili ko kuma mai son zuciya fal jahilu la yadri ma yaqulu jahili babu laifi dan bai san ma me yake faɗi ba magana yake kawai bai san ma'ana abin da yake faɗi ba bai san implications ba وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به shi ko mai son zuciya bayan ga gaskiya ya sani amma son zuciyar shi sai ta toshe shi sai ya ki ainihin wato furuci da gaskiyar da ya santa to waɗannan kaɗan daga ainihin malaman da ainihin suka yabi ibn taymiya kenan in muka koma mutane irin almajiran shi ko irin su al-imam zahabi al-imam zahabi ga abin da yake cewa huwa akbaru min an yunabbiha misli ala nu'utihi yace ibn taymiya ya fi karfin mutum irina in tsaya in siffanta shi tare da cewa shi fa zahabi malamin tarihi ne malamin hadisi ne malamin aqida ne sa'annan malami ne kuma na tarjama fa kwararre ne a cikin bayanin malamai ya ce amma duk da haka iri na ne zahabi ban kai in siffanta mutum irin ibnu taymiya ba domin falahul liftu bainar rukun wal maqami da za a tsaye da ni tsakanin rukunul yamani da hajar aswad a rantsar da ni ta tsakanin rukunul yamani da ainihin wato maqama ibrahim yace la halaftu to da na yi rantsuwa inni ma ra'aitu bi ainayya mislahu da sai in ce tunda nake ni dai da idanuwa na guda biyu din nan ban taba ganin irin ibnu taymiya ba wala wallahi ma ra'a huwa misla nafsihi fil ilmi kai shi kanshi ma ibnu taymiya ina rantsuwa da Allah cewa shi da kanshi bai taba ganin malami irin shi ba ina fatar mun gane to haka dai yayi yabo masu yawa dangane da al'amarin ibnu taymiya da makamantan haka sannan ibnu hajirin al-asqalani shi ma yayi yabo akan shi a cikin littafin shi fathul bari da sauran bayanai dai kamar yadda muka ce muna ta takaitawa ne gashi nan yabo da yawa to sai na ce amma akwai kuma kazafi da aka yi wa ibnu taymiya kazafi iri iri har ya zama ibnu taymiya muftara alaihi wato mutum ne wanda an yi taron dangi an yi cincirundu an yi tawar ibnu taymiya kazafi misali ibnu taymiya ya ce ba a nufar masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da nufin kabarin aka je ziyara sai dai da nufin a ziyarci shi masallacin daga ziyarar masallacin kuma sai a ƙarasa a ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai aka ce ya hana a ziyarci manzon Allah kenan cewa sai ba a tinkara ya zan kabarin aka tafiwa sai dai masallacin to imam malik kuma da yace makaruhi ne mutanen madina masu shiga da fita masallacin annabi su shiga su fita su ta ziyara su ta zuwa kabarin annabi suna ziyara kuma yace bid'a ce makaruhi ai shi kuma ya ra'ayi da imam malik ga ka a madina ka zo kayi sallah azhar sai ka ce bari ka je ka tsaya kayi sallah magriba bari ka je ka tsaya kayi imam malik ya hana wa yin wannan to amma ba a ce imam malik ya hana ziyara kabarin manzon Allah ba sai ibnu taymiya da yace ana ziyarar makabar kabarin ne in an shiga masallacin domin a ziyarci masallacin ko domin sallah to daga nan sai a wuce a ziyarci ainihin kabarin yanzu wannan zan hana kenan to sai ga littafi kuma ibnu taymiya yana da shi a hukumar ziyara ko adabin ziyara na dubban ziyara kabarin manzon Allah duk wannan ba dalilai ne da ke tabbatar da ya yarda a ziyarta ba amma kai mishi kazafi akan haka mutumin da ya fi kowa wa ibnu taymiya kazafi mutane guda biyu ne akwai wani dan yawon duniya mai suna ibnu batuta mutum ne wanda yake irin yadda kaga turawa masu yawo da tanti da kekuna din nan suna yawo su shiga wannan gari su shiga wannan gari ibnu batuta a cikin littafin shi mai suna rihlat ibnu batuta littafin da asalin sunan shi shine tuhfatul anwar fi gharaib al amsari wa ajaib al asfar wannan mutum ya rayu daidai zamanin ibnu taymiya har kano ya zo nan birnin kano sai da ya zo a cikin littafin nashi sai da ya siffanta yadda ya ga kano a wannan lokacin to a nan cikin littafin nashi ne ya wata zuki ta malle katuwar karya ya yi ya ce ya shiga masallacin dimash ranar juma'a ya samu ibnu taymiya yana yin wa'azi kafin sallar juma'a sai ya ga ibnu taymiya yana kan mimbarin liman ya sakko ya zauna ƙasa sai ce yadda kuka gana ya haka daga saman mimbari na zauna ƙasa to haka Allah yake sakkowa daga saman bakwai yana zama a sama ta ɗaya wai ya ce ibnu taimiyya ya bayyana haka sai almajiran ibnu taimiyya suka yi ca a kan shi suka karyata shi suka ce daidai wannan kwanan watan da ya faɗi da ya ce ranar alhamis tara ga watan azumi wanda ya daidai da shekara ta ainihin wato ɗari shida da ashirin ya ce ya shiga garin ainihin dimashko sha sai almajiran shi irin su ibnu abdulhadi sai suka ce karya yake daidai lokacin da ya faɗi dinnan date dinnan da ya faɗi kwanan watan da ya faɗi ibnu taymiya yana kurku kuma a wannan lokacin ƙarya ta tabbata kenan ko ina fata mun gane idan wannan lokacin da ya faɗi ibnu taymiya yana kurku to yaya aka yi kuma to zuki ce kawai ya sharara ta ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to Allah ya kiyaye dama haka al'amarin yake wa annabi ba an ta mishi ƙarya ba jama'a al-imamu ahmad da muslim sun ruwaito hadisi wani boka ya haɗo kayan bokanci ya taho makka ya ce na ji labarin wani saurayi da ya samu taɓuwar aljanu iskokai sun buge shi ya haukace yana zagin alloli shine na zo ku nuna min shi ne ina da magani sai suka nuna mishi manzon Allah sallallahu alaihi haka hadisin ya ce wawayen makka suka yi ta yawo da jita-jita har jita-jita ta je kunnen boka shikenan shi kuma sai haɗo kayan bokancin shi da kayan magori ya to aiki ya samu mahaukacin da ke zagin mutane ma an yi mai magani balle wanda ke zagin alloli don haka ya taho da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce labari ya isa gare ni cewa aljanu sun taɓa ka kana zagin alloli ni kuma ina magani shine na zo ko kana da bukata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'anar ta lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da wannan boka ya ji wannan kalmomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka sake maimaita min wannan jawabi naka sallallahu alaihi wasallam yau ba yi jawabin ba ma tukuna wannan muqaddima ce manzon Allah yi wannan shimfiɗa ce sharar fage ce bai ba da ansa ba don yaro ya ce ne na ji labarin ka haukace ina ba da maganin mahaukata ko kana bukata kafin ya ce eh ko a'a shine sai wannan khutbatul haja wannan shimfiɗa ce tukun ai bai bada jawabi ba amma sai wannan magori kafiri da ba musulmi ba sai ce maimaita min annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake maimaita mai yace ka sake maimaita min ya sake maimaita mishi karo nawa kenan uku sai ya ce mai komin hannunka yace ka bani addinin ka na musulunci manzon Allah yace ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace ka sake miko hannunka ka sake bani addinin musulunci a madadin duk al'ummar garin mu zan je musuluntar da su tun kafin ka iso garin yace na ji waƙoƙin mawaka na ji surkullen masu surkulle yace duk wata bankaura da makamantansu ba abin da ban ji ba yace hauka kuma muke maganin mahaukata yace amma ban taba jin mutum mai fasaha irin ka ba na tabbatar ba mawaki bane kai na shaida kai ba mahaukaci bane sai dai matsalar mutanen ka ba su fahimce ka bane yanzu wannan ba sharri aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma abin ba ya zama alheri ba ina fatar an gane to haka al'amarin yake jama'a ai da ma galibi makiyanka wani lokaci shi yake zuwa yake yaɗa ka ina fatar an gane to babu irin abin da ba su yi wa ibnu taymiya ba sai dai matsalar da suka samu kansu shine duk sharrin da suka yi wa ibnu taymiya sai da aka samu kuma ibnu taymiya ma ya rubuta littafi wanda littafin tamkar raddi ne ga wannan sharrin nasu alhaitami mai littafin alkaba'ir yake wa ibnu taymiya sharri a cikin fatoyin shi game da mas'alar ziyara game da mas'alar ceto mai littafin shi mai suna az-zawajir an iqtirafil kaba'ir to a cikin yana da littafi alfatawa kuma to a cikin fatawar sai da yawa ibnu taymiya abin nan abin nan littafin shi afwan manasikul hajji yana da littafi manasikul hajji a ciki sai da ya sharri ga ainihin ibnu taymiya yana sharhi manasikul hajji na al-imam an-nawawi a cikin wannan littafin sai da ya sharhi sharhi ga ibnu taymiya game da annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin wato darajojin shi ibnu taymiya ya ci mutuncin shi ai ya nuna annabi da daraja ya nuna kaza sai ga bayan wancan littafi na ziyara sai ga ibnu taymiya yana da littafi akan ceto qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila a cikin wannan littafi ibnu taymiya ya kawo darajojin manzon Allah da irin nau'ukan ceto da manzon Allah yake da su wanda ba wanda yake da su tun daga duniya har lahira to kamar yadda muka ce dai a tattakaice muke yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to idan ba ku manta ba a daidai wannan gaba ce na ce wasu suna amfani da wannan ainihin soke-soke da ake wa ibnu taymiya har wani ma ya rasa sukar da zai sai ce babban malamin ma da mu sunna masu bin tafarkin salafu muke ainihin yadda da shi ai ma goro ne ai ya mutu bai taba yin aure ba shin wannan maganar ko gaskiya ce ɗaya kenan idan gaskiya ce to ina mafita a kanta kuma wannan magana suka ce ma tukuna to gaskiya ce dai wannan magana tukuna a takaice har ibnu taymiya ya rasu bai taɓa yin aure ba ba sharri ba ne kuma wannan ba suka ba ce idan kuma har suka ce to wannan magana ta yi nauyi da yawa domin cikin annabawa annabi ya haya bai taɓa aure ba annabi isa bai taɓa aure ba to idan har suka ce to lallai wannan suka za ta yi tsalle daga kan ibnu taymiya za ta wuce ta tafi kuma kan waɗannan annabawa sannan cikin malamai na musulunci al-imam az-zamakhshari bai taɓa yin aure ba az-zamakhshari mai tafsirin kashaf bai taɓa aure ba sannan nawawin ku mai riyadus salihin yan islamiya da matan makaranta nawawi mai riyadus salihin da arba'un hadis bai taɓa yin aure ba ɗaliban hadisi al-khatibul bagdadin ku bai taɓa yin aure ba kar in cika ku da jawabi gaba gare ni ga wani littafi da al-sheikh abdul fattah abu hudda ya rubuta sunan littafin al-ulama ul-uzzab gwagwaran malamai allazina asaru al-ilma ala zawaj waɗanda suka zaɓi ilimi akan aure gashi al-ulama ul-uzzab diya lissafo su to duk waɗannan me yasa ba za a soke su ba me yasa ba soke yin islamiya ce yin islamiya arba'un hadisin na kuma da kuke alfahari da shi babban malamin arba'un hadisin ma bai taba aure ba duk akwai tarihin su anan daga ciki har da mata akwai karimatu almajirar bukhari wadda muke mata kirari da kallabi tsakanin rauna ita kadai ce mace cikin almajiran bukhari da yake tara su wajen su dubu yana karantar da su riwayar wannan hadisi tana zama can karshe da hijabinta amma hafiza ce hazika ce har ta rasu bata taba yin aure ba ina fatar mun gane wanda in kana karanta sharhin fatihul bari idan ibnu ajirin ya zo yana jamma a tsakanin riwayoyi sai ka ji ya ce riwayar kushmaihan ya ce abul waqti ya ce mustamul ya ce sai ce karimatu kwa kaza ta ce to wannan karimatu almajirar bukhari ce abin da ake uzuri ake baiwa wanda ka same shi ya kai matuka a fannoni da dama amma ya samu wani abu da kake gani aibi sai ka bashi uzuri haka dan fodiyo yake mumini yana ba da uzuri munafiki yana bin aibi karanta dan fodiyo cikin ihya'us sunna shi munafiki kullum yana neman dan hanya ɗar hanya kaɗan da zai yi suka ina misalin munafiki ɗauki kuda yanzu idan ka sanya babban riga da ya ciki da wando da sabuwar hula da takalmi da agogo ka bi tsawon layi kana tafiya ga turare ka fesa cikakken alhajin birni kana tafiya kuda ba zai bi ka ba ba zai yi ihu ya nuna wa jama'a yanyan yanyan yanyan yan kuji wannan ya sa turare ba amma kana tafiyan nan in tsautsayi ya sa ka taka kashi to lokacin kuda ya samu inda zai makale tun daga saman hulaka da ke kanshin turare har karshen wandonka da ke kanshin turare kuda ba zai nuna jama'a ba faga kanshi nan sai koma can ƙasa sai rinka mita yanyan jama'a suna cewa kai wani ya haɗu sai shi kuda yana cewa ƙarya ne ku duba nan nan akwai kashi to haka guda yake ina fatar mun gane to wannan shine kyakkyawan misali amma in ba haka ba duk alherin da ibnu taymiya ya shimfiɗa ma'ana an rasa idda da ma a soke ibnu taymiya sai cewa bai taba aure ba ina fatar mun gane to yanzu kuma mu kuma malaman ahli sunna mu kuma wasu mu sun yi mata hudu wasu mata uku wani mace daya sai kuma a koma a ce ka dube shi fa babban malami mata shi ɗaya kamar fasto a'a wani kuma sai a ce duban shi dan nitsiri da shi matan shi hudu kai yan bid'a which one una dai eh saboda Allah wancan kun ce bai aure ba aibi ne wannan yayi mace daya aibi wannan yayi hudu aibi to dan Allah nawa kuke so a yi kuma ya kuke so a zauna saboda Allah dan adam wai me wuyar gane hali to kun je ji to ku je ku samu wannan za ku samu tarihin al'ulama wal uzzab za ku ga manya manyan malamai ne ga sunan ba su aure ba sai aka ba su uzuri haka ake yi kamar yadda mai risala yake sai wa annahum ahsanu an yultamasa lahum ahsanul makharij eh mutanen kirkin kaga sun fada wani abu da kake ganin na kasashe sai ka nema musu kyakkyawar mafita to alamar kai mumini ne kenan ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in haka ne ne yasa ake ce mishi abul abbas kenan gashi bai taba aure ba ya halatta a cikin sunna ana yin alkunya ga wanda bai da bai da jika bai taba aure ba hasali ma ko da yaro ne karami kamar yadda ya zo cikin hadisin muslim ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani yaro kanin anas dan malik ne annabi yakan yi mishi alkunya a halin kuma bai taba aure ba yaron yana da yar tsuntsuwa ya tsadda yana wasa da ita ranar sai annabi ya gani sai ya ce ya aba nugair ma za fa'ala an nugair ya kira shi da ya kai baban kaza ya mai alkunya ina fatar mun gane ka karanta riyadu salihin zaka ga babi arba'in menene al-azkar al-azkar na al-imam an-nawawi zaka ga babi sukutun da guda game da halaccin yin alkunya ga wanda bai taba aure ba idan aka samu asali gidan manzon Allah ga Aisha nan ba ta taɓa haihuwa ba amma annabi ya yi mata alkunya da ummu abdullahi ba wai don ta taɓa yin ɓari ba a'a abdullahi dan zubair ɗan gidan asma'u aisha ta ɗauko ta rike sai annabi ya yake mata alkunya da shi don ta ɗan ji sanyi a ranta abu huraira bai taɓa aure ba har annabi ya rasu sai bayan rasuwa annabi sannan ya aure a aure ta sahabiya amma annabi ne ya bashi alkunyar abu huraira abu bakrata abu bakrata annabi ya bashi wannan alkunya ba da mata kuma a lokacin saboda haka kaji wajihin da ibn taymiya ya zabi ya zama abul abbasi kai ma yanzu haka gauro ne ko tuzuru ko karamin yaro ne zaka iya sanya wa kanka alkunya yau ai nawawi ma mai riyadu salihina shi ma bai taba auren ba kamar yadda muka ce amma ne mai alkunya ana cewa abu zakariya ina fatar mun gane to ya halatta abin da yasa muke gwadawa da nawawi saboda masu waccan sukar gaba ɗaya ba su da suka ga nawawi ashe kullum in za ka yi soka ma ka tafi kai tsaye zuwa ga abin da kake soka mana da ka koma kana rara gefe ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya yawa ya aba umair ko ma za fa'alan nughair ma fa'alan nughair haka ya aba umair kaga yana alkunya da wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun yi magana cewa za mu magana akan mihina wato irin jarabawar da ibnu taymiya ya fuskanta ba wata jarabawa bace jarabawa ce ta bangaren da'awa kawai domin mahaifin ibn taymiya ya rasu ibn taymiya bai wuce shekara sha takwas ba a wannan lokacin ana tunanin wannan babban malami al-imam abdul halim ya rasu waye zai iya zama kujerar na ya ci gaba da mutane tafsiri sai kowa ya firgita ibn taymiya shekara shi sha takwas ya yi naɗi ya ce zai iya aka ce eh ya ce zai iya ya zauna ya fara tafsiri sai aka ji a wannan shekarun da yake ma har ya fi mahaifin karatu ashe to wannan na daga sirrin matsalar da ya fara samu sai hassada ta fara biyo baya daga manyan malaman gari abinda suka kasa ga wani yaro dan shekara sha takwas ya zo ya iya to daga nan ne ai ya faɗi kaza sai gwamnati ta kama shi ai ya faɗi kaza ai ya faɗi kaza saboda haka mafi yawancin rayuwar a kurkuku ya yi ta tun yana saurayi kaji yadda aka yi ma mai yiwa auren bai samu ba ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki da ainihin shirya da mu to ya samu ainihin wato jarabawa irin wannan ainihin daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya jarabawa karshe ne da ya samu ita ce ainihin jarabawar da aka daure shi bayan da ya rubuta littafin shi mai suna ar-risalatu tadammuriyya da kuma ar-risalatu hamawiyya waɗannan littattafai guda biyu su suka ja aka ce za a yi wa ibnu taymiya dauri daurin da ba za a sake sake shi ba waɗannan littattafai ka je ka kalle ka je ka karanta su sai ka ga mai bayyana siffofin Allah ne kamar yadda wannan littafin yake na al-aqidatul wasatiyya amma yayi bayanai ne anan ya rugurguza hujjojin yan bid'a to an gama kure su sai suka ce matukar ba daure rai da rai akai ma mutumin nan ba ba za a zauna lafiya ba الرسالة التدمرية الرسالة الحموية دو ودنا الجفين سنة cikin مجموع الرسائل مجموعة الفتاوى الكبرى مجموع الفتاوى الكبرى ina fatar mun gane wannan ya faru a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da shida aka hana shi fatawa aka kama shi aka kulle shi a kal'a kamar ka ce kirikiri haka ya zauna tsawon shekaru biyu da watanni to a wannan lokaci ne fa ɗalibai sun fahimci ibnu taymiya yan kurkuku al'amari ya kamari shine sai aka haƙa rijiya aka saka ibnu taymiya a ciki sai dai a miƙa mishi abinci sai dai a miƙa mishi abin sha haka ya zauna tsawon kwanaki a wani dare daren litinin wanda ya daidai da ashirin ga watan zulqa'da hijira na da ɗari bakwai da ashirin da takwas daidai da 1329 1329 miladiyya a wannan daren aka miƙa ibnu taymiya abinci ba a ji motsi ba aka sa tsani aka shiga aka bincika sai aka gawar shi ya rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a lokacin da ya rasu yana da shekaru 67 a duniya to jana'izar shifa gaba ɗaya aka kulle kasuwannin gari ma'aikatan gwamnati kaka kowa ya zuwa ofis kuma dama imamu ahmad haka yi mana wasiya ya ce ƙulu li ahlil bid'a ku ce wa ɗan bid'a bainana wa bainakum shuhudul jana'iz tsakanin mu da ku sai ranar jana'izar mu ran nan za a gane waye jama'a ke tare da shi ina fatar an gane haka ibnu taymiya ya rayu cikin ilimi da da'awa da jihadi da karantarwa da fatawoyi da rubuce-rubuce da muqabala da kare tafarkin yan mazan jiya kamar yadda muka ce bai taba yin aure ba ku yanga ma bai taba ainihin yin sadaka da ita ba bai bar kotaro ba kuma a duniya Allah madaukakin sarki ya ji kan Sheikhul Islam Ahmad dan Abdul Halim dan Taymiya Al-Harrani akwai magana ɗaya da na ce abinu bashinta ita ce dangane da ce mishi shehul islami an samu wani fitinannen mutum wanda har littafi ya rubuta ya ainihin ci zarafin ibnu taimiyya matuƙar cin zarafi har ma a nan ne yake cewa wanda duk ya ce wa ibnu taymiya shekul islam to ya zama kafiri to a nan ne aka samu littafin da nake faɗa muku ya cikakken rabi a kan shi wanda zan zo in yi bayani insha Allah ta'ala wai yana hasada dan me za a ce wa ibnu taymiya shekul islami ga ibnu taymiya tun almajiran shi ne ma suka fara ce mishi shekul islami gashi nan zaka ji ra'adi yana cewa kaza kaza shekul islami mun ji dasu al-imam ibn al-qayyim zaka ji yana cewa wasani shaykhi wa ustazi shaykhul islami ahmad ibn taymiya qaddasa Allah ruhahu wa nawwara darihahu kaza kaza sai kawo yace malami na ibn taymiya shehin musulunci ya yi mini wasiya ina fatar mun gane wannan hassada ce daga yan bid'a kawai ba wani abu ba amma tabbas ibnu taymiya shaykhul islami ne Allah ya taimake mu kaɗan daga littafan da suka yi tarihin ibnu taymiya in ka tafi nesa a zamanin shi kenan akwai ainihin almajirin shi al-imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala ya yi ainihin cikakken tarihin shi sai dai wani abin mamaki duk sayarwa alamin nubala ba idda ta bata ba idda tana kasa sai kawai tarihin ibnu taymiya to kai ka san akwai magudi a cikin wannan aiki ina fatar an gane amma sai aka samu wani bawan Allah mai suna al-imam al-allamatu Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir al-Yamani da yazo littafin shi wanda yake raddi ne cikakke ga yan shi'a mai suna al-awasim wal qawasim shi zabbi an sunnati abul qasim wannan littafi mujalladi tara ne raddi ne samfarirar raddi ga 'yan shi'a a cikin wannan littafin da ya zo ya kawo wata magana da ta shafi ibnu taymiya sai ya tsaya ya tarihin ibnu taymiya ya ɗauko tarihin gaba ɗaya na ibnu taymiya da ke cikin sayarwa alamin nubala sai ya zan ta wannan hanyar sai Allah ya kiyaye wa musulmi wannan tarihin don haka ana nan yanzu ana kan buga sabon bugu na sayarwa alamin nubala wanda za a shigar da wannan tarihin ibnu taymiya a ciki ai akwai mamaki a ce tarihin malamin zahabi ko za shi cikin littafin zahabi to makirci ne kawai irin na bidi a shi yasa in kuna da littafi ku rinka adana shi da kyau amma ka sai littafi shekaru biyar da suka wuce zaka ce ina yake baka ma san da yake ba haka da aka same sai a samu nan ya bangare nan shafi kaza babu baka da natsuwar abubuwa kenan to yayi wannan tarihi a cikin ainihin wato mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da sittin da biyu ina fatar an gane anan ya kawo cikakken wannan tarihi don haka wannan tarjama alhamdulillah malaman da suka yi tahqiqin littafin sirru alamin nubala su suka yi tahqiqin wannan don haka suka yi alƙawarin za su ɗauki tarihin cancak sai su saka shi ainihin a nan insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji akwai wani babban malami mai suna mar'i ibn yusuf al-karmi wanda ya rasu hijira na da dubu ɗaya da talatin da uku ya littafi ya sa mishi shahadatu zakiya fi sana'il a'immati ala ibn taymiya tsarkakakkiyar shaida game da yaban da limamai suka yi wa ibnu taymiya kaga wannan littafi wannan malamin littafai biyu ya rubuta game da tarihin ibnu taymiya kaji na ɗaya kenan sauran littattafan da suka yi tarihin ibnu taymiya gashi darul kutubul ilmiya ba da daɗe wannan ba ta bi ta haɗa waɗannan littattafai kusan gaba ɗayansu a bana bana ɗin nan darul kutubul ilmiya gashi nan ta haɗe littattafai wajen guda biyar dangane da tarihin ibnu taymiya na farko alqaulul jali fi tarjamati shaykh al-islam taqiyuddin ibn taymiyyah al-hanbali wanda ya wannan littafi shine abul fadli safiyuddin muhammad ibn ahmad al-bukhari wanda ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari uku daidai da ɗari biyu daidai sannan da akwai al'uqudud durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya wannan kuma al-imam abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn abdul wahab ad-dimashqi as-salihi shi wannan tarihi na ibn taymiya al'uqudud durriya sannan sai al-kawakib durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya na shi malam mar'i yusuf wanda nake fadi sannan sai ar-raddul wafir gamsashe ko cikakken raddi alaman za'ama anna man samma ibn taymiya shaykh al-islam kafir sunan littafin kenan cikakken raddi ga wanda ya riya cewa wai wanda ya ce wa ibn taymiya shaykh al-islam ma ya zama kafiri wanda ya wannan littafi shine al-imam ibn nasir din muhammad ibn abdullah ad-dimashqi wanda ya rasu hijira na da 800 shekara 840 da ainihin uku ina fatar mun gane sai kuma al-a'lamul ilmiya الأعلام العلية fi manaqib ibn taymiya na al-imam al-hafiz umar aliyu al-bazzar waɗannan littafai ga sunan ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka hada da wannan kaga littafai shida kenan za ka samu cikakken tarihin ibn taymiya insha Allah ta'ala na yi muku alkawari in Allah su nan da wata ɗaya ko biyu akwai littafin da yana nan risala ce ina tahqiqinta dangane da tarihin ibn taymiya gamsashe kuma cikakken tarihi insha Allah risala ce karama Allah madaukakin sarki ya taimake mu in an in na gama tahqiqin wanda ya san zai buga ya zo zan bashi je buga je in kuɗi zai samu ya samu amma ka rage min komai zo kai sai shin faɗa ma ka'idojin da zaka bi ka je ka buga ka je kai ta kasuwanci ka samu kuɗi ko kuma abin da muke so ya yadu Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikin alƙawuran da muka yi jama'a mun cika ainihin rabin bangare na biyu waɗanda suka rage kadai shine littafin aqidatul wasitiyya din nan da zamu karanta tarihin rubuta littafin na ainihin al-aqidatul wasitiyya ya samo asali ne a yayin da wani alkali ya taho daga garin wasif garin wasif gari ne tsakanin kofa da basra ta kasar iraq hajjaji ibn yusuf shi ya kafa garin shi yasa ake kiran garin wasif saboda garin yana tsakanin kufa da ainihin wato basra na fatar mun gane wannan to sakamakon wannan sai aka sawa garin alwasif to wani alkali ne ya zo daga wannan gari yana ainihin baiwa ibnu taymiya labari da kuma koken shi game da irin halin da mutane suka samu kansu dangane da ainihin wato fitina ta tauhidi da aƙida cewa al'amarin yayi rauni Allah ya kiyaye na'am to anan ne sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi wa wannan dattijon alƙali bayani akan cewa abin da nake baka shawara shine ka je malamai sun rubuta littafai da dama na aƙida ka je da karanta sun ishe ka wannan mutum ya kafe ya nace to da ya kafe ya nace shine sai Ibn Taymiyyah ya ainihin zauna ya rubuta mishi wannan littafi wanda yake ainihin gaba gare mu shi ibnu taymiya da kanshi ya bayar da wannan ainihin labarin wanda na faɗi to rubuta wannan littafi da ibnu taymiya yayi alhamdulillah sai ya zan alkhairi ma'ana wancan naci da wancan bawan Allah yayi to ya zama ainihin alheri sunan wannan alkali al-sheikh ridaddin al-wasiti ɗaya daga cikin mabiya mazhabin shafi'i yana kan hanyar zai tafi aikin hajji shine biya ya samu ibnu taymiya ya roki wannan alfarma shine ibnu taymiya ya rubuta mai shi ya ce yana buƙatar a rubuta mai littafin tauhidi ne wanda zai karanta shi da iyalan shi to gashi alhamdulillah al'ummar musulunci gaba ɗaya suna fa'idantuwa an fahimci wannan da kyau ko to yana daga cikin dacewar Allah madaukakin sarki da kuma arashi jama'a ku ji mutumin da ya zo ya nemi a rubuta mai wannan littafi ya zo daga ƙasar wasif an fahimci wannan don haka aka kirayi littafin da suna al'aqidatul wasifiyya daga wasif ta ƙasar iraq an fahimci wannan da kyau ko to sannan su kuma ahli sunna in ka tattara tsakanin ƙungiyoyi baki ɗaya za ka same su wasu fi firakil umma dubi bayanin da muka yi jiya yan shi'a suna kunzuma wa sahabbai zagi sannan kuma waɗancan nasu ba suna kunzuma wa ahlul baiti mutan gidan annabi zagi ahlus sunna kuma sai suka kama hanyar tsakiya shine suka yarda da sahabban su ne musu addu'a ba sa zagin su suka yarda da ahlul baiti su ne musu addu'a ba sa zagin su ahlus sunna kun ga sun kama hanyar tsakiya ina fatar mun gane khawarijawa suka ce duk mutumin da ya zunubi kana yin zagi ko ka sha giya ko kai caca khawariji sai ce ka zama kafiri a nan duniya a lahira kuma ka shiga wuta zaka tabbata har abada murji'i sai ce a'a shan giyarka da zinarka da dukkan fasikanci da sabon Allah da zaka yi ba komai tunda da ya kai mumini ne bai jijjiga imaninka da komai ba sai dai ka je lahira kuma zaka dawwama a wuta ahli sunna da suka tashi sai suka kama hanyar tsakiya suka ce idan musulmi ya yi sabo kamar shan giya ko zina to ba za a ce ya kafirta ba balle a ce ranar lahira zai dawwama a wuta sai dai ana jiye mishi tsoron wannan sabo da yayi cewa Allah zai iya mishi azaba da shi in kuma ya so zai iya yafe mishi in kuma ya so cikin rahama shi bayan ya azabtar da shi daidai da gwargwadon laifin nashi sai cire shi saboda falalar imanin shi da tauhidi sai kai shi aljanna kun ga ahli sunna sun kama hanyar tsakiya ana ina fatar an gane to sai zama wannan littafi al-aqidatul wasitiyya al'ummar ahli sunna kuma su wastul umma ne tsakanin ainihin mu'attila da jami'a da masu matsala Allah masu kamanta Allah madaukakin sarki da ainihin halitta domin daga cikin mutane waɗanda suka kafa ƙungiyoyi dangane da siffofin Allah akwai ainihin almumassila ko almushabbiha waɗanda ke misalta Allah ko kamanta Allah da halittu in aka ce yadun lahi fauka aidihim sai su ce yadun ka yadi sai su ce hannun Allah kamar hannun shi sai kwatanta hannun shi da hannun Allah to wannan mugun kwatance ne Allah madaukakin sarki kiyaye muhimmancin littafin al-aqidatul wasatiyya tsakanin sauran littattafai na aqidoji jama'a mun zaɓi wannan littafi ne na al-aqidatu fahawiyya al-wasatiyya a tsakanin sauran ainihin wato littattafai na aqidoji ba dan komai ba sai dan wannan littafi ya zo da tsari mai sauƙin karantawa da takaitattun bayanai sannan tare da goya hujjoji na alkur'ani da sunna kai tsaye a takaice zai ce maka kaza sai ka maka nassin aya da nassin hadisi sai wuce to sai muka mu zaɓe shi tunda abin a tattakaice muka ce insha Allah ta'ala wannan shine babban dalilin da ya sa muka zaɓi littafin shi wannan na al-aqida al-wasitiyya ta ibnu taymiya sannan kaɗan daga cikin ainihin wato sharhohin littafin wannan littafi ya sha sharhohi da yawa kwarai da gaske akwai sharhin da wani babban malami ya yi malamin su usaimin ya yi mishi sharhi jama'a suna wannan malami al'allama abdurrahman nasir sa'adi babban malami ne an san shi yana da littafai da dama tafsiri da makamantan sunan sharhin nashi at-tanbihatul latifa fi mahtawat alaihi al-wasitiyya min al-mabahith al-munifa sannan akwai littafin al-aqidatul wasitiyya تعليقي ده حواشينا الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع وانا مالمي يا ايو وانا لتافي تقيتتين شرحي واتو تعليقي سنا اقوي شرح العلامة محمد خليل هراس وانا بابا مالمي نينا حديثي نكسر مصر wannan sharhin ya kai matuƙa don haka yana ɗaya daga cikin sharhohin da wani lokaci zan rinka karanto mana gashi ainihin a hannuna wannan sharhi juz'i ne guda wani babban malami ne mutumin ƙasar masar ya wannan ainihin sharhi insha Allah ta'ala sannan akwai at-tanbihatu sunniya ala al-aqidati al-wasitiyya na Sheikh Abdul Aziz An-Nasir Rashid ainihin shugaban hukumar alƙalai ta kasar riyad da ke saudiya wannan sharhi ya yi shi mai girma kwarai da gaske don ya kai wajen shafi ɗari uku da tamanin da takwas kusan shafi ɗari hudu sannan akwai alkawashiful aljilliya alkawashiful jaliya an ma'anil wasitiyya wanda a sheikh abdulaziz al-muhammad as-sulaiman ya sharhi wani malami ne ya littattafai da dama sannan akwai al-as'ila wal ajuba al-usuliyya ala al-aqidati al-wasitiyya duk shi wancan malamin yayi sannan akwai sharhin al-aqidatul wasitiyya na malam salih فوزان الفوزان shi ma yayi mata ainihin sharhi فوزان الفوزان malamin aqida ne sananne sannan akwai sharhin al'allama Muhammad Salih al-Usaimin wannan sharhin takaitacce ne yayi shi duka duka shafi 55 kawai ina fatar mun gane amma kuma akwai karatunta da ya a cikin cassette gaba ɗaya ya karanta aqidatul wasitiyya ya yi sharhinta a cikin kaset ɗaliban shi sun ɗauki kaset ɗin gaba ɗaya da suka tashi bayan rasuwar shi sai suka juya wannan sharhi sai zama littafi mujalladi biyu gashi kun gani sharhul aqidatul wasatiyya li shaykh al-islam ibn taymiya sharahahu sama'atu shaykh muhammad ibn salih al-usaymi gashi mujalladi biyu wannan gaba ɗaya a cikin kaset take ɗaliban suka zauna suka rubuta kakaf abin da ya faɗi ya zama mujalladi biyu ina fatar mun gane nesa ta zo kusa ga waɗanda suke da kwamfuta ko suke da cd mp3 sai su zo a ɗaukar musu a siyar musu gashi wannan ainihin karatun na al'aqidatul wasatiyya ta muhammad salih al-usaimin gaba ɗaya tana cikin wannan kurs din cikin wannan cd gaba ɗaya gashi awa ɗari ne ba wai ma iyakar wannan ba kawai awa ɗari ke cikin nan gaba ɗaya naira ɗari biyar rak in ka kawo an tashi karatu gobe sai a zo maka da shi ka je kai ta shan karatu amma da larabci ne fa ba da hausa bane idan ka kasa ka je yana cewa هذا شرح للعقيدة الواسطية لشيخنا شيخ الإسلام كتي آه يوني من جاني لكم أنا حوص آه بعد حوص بني لا ربتي نكاش ina fata mun gane awa ɗari ke cikin nan ba wai wannan karatun aqidatul wasatiyya bane karatutuka ne da yawa asnan aka tattara su audio ne wanda yake da kwamfuta zai iya saurare audio ne murya ce ba video bane wanda yake da cd na audio ko na video zai iya gara shi a kai amma in yana da mp3 technology za ka iya gara shi a kai amma in baka da mp3 to ba zai yi ba bismillah ina fatar an gane in baka da mp3 ba zai yi ba dan kar ka je ka sa shi a wanda yake old technology ya ki kuma ka zo ka ce a sai in ka ga an rubuta mp3 a jikin cd ka ko audio ne ko video cd ne za ka iya jin shi ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to takaitaccen bayanai kenan dangane da sharhin wannan littafi insha Allah ta'ala kamar yadda na yi bayani Allah ya taimaka to yanzu abin da ya rage sai ne sai magana ƙarshe ita ce muhimmancin wannan aƙida ta salafiya a tsakanin sauran aƙidu me yasa ne muka zaɓi bin wannan aƙida ta salaf aƙidar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai shi da matan shi da 'ya'yan shi muka ƙibin aƙidar alwujudu wal qidam wal baka'u wal mukhalafatu aqida ash'ariyawa me yasa muka zaɓi wannan aƙida muka ƙibin aƙida ta mu'tazilawa me yasa muka bi wannan aƙida muka ƙibin aƙidar yan maturidiyya me yasa muka yi tawaye game da kowace aƙida gashi kuma mafi yawancin malamanmu nan na Najeriya suna kan aƙidoji ne na ash'ariyawa wanda yake su da kansu suna cewa wannan aƙida ta saba wa aƙida ta malaman farko in aka ce to me yasa kuke saba wa aƙidar malaman farko sai su ce saboda ma aƙidar malaman farko ta kuntata ba ta da dogon bayani amma aƙidar malaman baya akwai dogon bayani ko da yake akwai rikici haka suke cewa sai su ce ainihin wato mazhabu salafi aslam wa manhajul khalafi awsa wa ashkal sai ce aƙidan malaman farko in ka kama ta tafi zaman lafiya dan duk abin da aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai ka ce ka yarda sai ka ga baki kai shiru sai suka ce amma ai ba bayani sai suka ce amma aƙidojin irin maturidiyya da jami'a da asha'ira to waɗannan suka ce aƙidoji ne masu gamsasshen bayani amma fa daga ƙarshe za ka rode wannan shine dalilin da yasa duk wanda ya karatun tauhidi a soro a ƙasar nan sai ka ji malaman shi suna cewa amma kar ka yi da yawa dan in kai da yawa zaka ce ba Allah to jama'a wannan karatu ne za kai karatu kai karatu kai karatu kai karatu a cikin tauhidi cikin sanin Allah sai da ka gama sanin Allah ka kan kuma sai ka ce ka gano ma babu Allah yanzu anya wannan tauhidi ne ba tauhidi bane dan za a ce maka baya sama baya kasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa to ƙarshe sai ka ji kwakwalwa ka ta fara riya maka to anya ko yana nan kuwa to wannan irin tauhidin na malaman Najeriya tauhidin ash'ariyanci din nan jama'a ba daidai bane al-imamu abul hasan al-ash'ari da kanshi ya bar wannan aqida ya koma wa aqida ta salaf shi da kanshi ya fadi ku karanta littafin shi al-ibanatu an usulid diyana jama'a ibana ma muna da ita akan cd cd na ainihin wato al-milal wan nihal na aqaid to akwai al-ibana a ciki in ka ka samun ta sai ka samu wannan sidin sai ka je ka bude ta sai karanta jama'ar musulmi gaskiya wannan aqida da ake fama da ita a ƙasar nan rashin yardan mu da ita da kuma irin yadda take da rikici kuma kowa da rikicin tana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa da yawancin mutanen mu suka jahilci Allah domin tauhidi ne ake magana kaɗai dangane da wasu ɓangarori na tauhidi sifat ba a taɓo ɓangarori masu faɗi dangane da tauhidin ibada in har an zo taɓo tauhidin ibada sai a ce za a yi ma'ana da tauhidi la ina ma'anar la la haliku ba mahalicci illa huwa sai shi wala ma'buda ba abin bautawa bi haƙƙin da gaskiya illa huwa sai shi wala razika babu mai azartawa illa huwa face shi har aje wala ma'buda bi haƙƙin babu abin bauta da gaskiya illa huwa rabbul ibadi ubangijin mu bayi masu kamanni banban haka ake wannan karatu a ƙasar nan duk wanda ya karatu sura ya san haka ake wannan shine iyakar tauhidin da ake ake karanta amma an gaje kana karanta littattafai irin su jawharat tauhid su ibrahimul laqani kenan wanda abin takeici waɗannan littattafai su aka sa suka zama muqarrarat a cikin makarantun haya islami na ƙasar nan wannan yana daga cikin kuskure mai girma da ya faru a cikin tarihin harkar tauhidi ta ainihin Najeriya muna kira zuwa ga hukumar ma'aikatar ilimi da cewa gaskiya wannan kuskure ne a tsaya a yi bincike a duba waɗannan littattafai ƙasashen da aka rubuto su ma yanzu an daina amfani da su ba don komai ba don an gane kurakurai da barna da ke ciki yau me yasa ba za a aje littafin tauhidin risala ta al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani a cikin makarantun haya islamic su zama su ne muqarrarat da za a karantar ba me yasa za a sa ummul barahina me yasa za a karantar da ummul barahina duk waɗannan littattafai rudaddu ne masu su rudaddu ne wanda ke karantar da su rudadde ne haka wanda ake karantarwa ruda shi ake yi shi yasa sai aka samu kai a cikin hayaniya waɗannan littattafai aƙidoji ne da tauhidin da ke raba kan musulmi a ciki wanda ke kawo hayaniya da rudani littattafan tauhidi na gaske a same su a karantar da ɗalibai ka sanin irin su littafin risala a ɗauko littafin al'ibana a karantar duk waɗannan 'yan haya islam za su iya karanta su amma dan menene za a je ana sanya littafin hayatul islam a cikin makarantun islamiyya da makarantun mata wannan rikici ne rudani ne ahlus sunna da suka sanya waɗannan a makarantun su na mata da na yara da makarantun su na haya islamic sun tafka kuskure su ji tsoron Allah je su ɗibo malaman da suka kware a cikin aƙida su saka musu littattafai ƙwararru tabbatattu waɗanda yake sun cancanta a karantar da su a cikin babi na ainihin aqida da tauhidi dan a san Allah yadda ya kamata a san Allah dan baka san Allah ba ba za ka ji tsoron shi ba in ka san Allah yadda ya cancanta ka san shi za ka ji tsoron shi in ka ji tsoron shi za ka bauta mishi idan ka zan kana tsoron Allah kana bauta mishi za ka zauna lafiya za ka bar mutane su zauna lafiya amma in baka san Allah ba ba za ka bauta mishi ba shi yasa sai aka waye gari ga malaman sun cika ƙasa a Najeriya amma ba abin da suke haifarwa sai ƙarin rudani da raba kan musulmi sun kasa haɗe kan al'ummar musulmi saboda me saboda duk sun gini ne akan irin waɗannan littafai waɗanda ba abin da ke cikin waɗannan littafai sai kawo abubuwan da yake tunani ne wai ta hanyar haka za a san Allah ana sanin Allah ne ta hanyar nassoshin alkur'ani da hadisai ingantattu waɗanda ya saukar wa Muhammadu dan Amina sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu to yayin da muka yi tawaye zuwa ga waɗannan aƙidoji kamar yadda matasan ashabul kahfi suka yi tawaye ga ainihin aƙidojin da su ma suka tashi suka gada iyaye da kakanni sai muka tattaru sai muka koma kan aqidar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi ita ce aqidar salaf ba wata aqida ce ba ibnu taymiya muke bi ba ba wanda muke bi wa muke bi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aqidar akan ta muke insha Allah kuma wannan aqidar gata nan a cikin ainihin risala shi yasa yaddar mu da wannan aqida ta risala da amincewa mu da ita mun gama karanta ainihin ta wannan aqida kasusuwa talatin kuma ina nan ina sharhi da ta'alikin wannan ainihin muqaddima ba dan koyo ba saboda wannan ita ce aqida garan dangangariya wanda zaka mutu ka je ka sadu da Allah kana da hujja da zaka fuskanci Allah madaukakin sarki akan cewa ka bautawa Allah a bisa aqidar da manzon Allah ya bar al'umma akai sallallahu alaihi amma waɗannan aƙidoji da ake kawowa law kana kaza la lazima an yakuna kaza fa iz kana kaza fala budda an yakuna kaza fa idza kana kaza falau kana kaza kaza kaza sai ka ji ka rude kwakwalwarka ta rikice saboda laukaniyat lau lau lau lau ta yawa amma kai tsaye so ake yi in aka faɗi magana sai a ce Allah ya ce in aka ce daga cikin sunayen Allah Allah na farko ne Allah na ƙarshe ne sai a ce wa dalilu ala zalika qauluhu ta'ala huwa al-awwal wal akhir shikenan sai ka ji abin garan dangan gariya to wannan aqida ita ce aqida ta salafu mu kuma ita muka zaba saboda ba mu yadda da sauran waɗancan aƙidoji ba akwai kuskure a cikinsu ina fatar an gane amma wannan aqida ta annabi sallallahu alaihi wasallam to aqida ce lafiyayya babu wani kuskure tattare da ita to daga cikin muhimmancin wannan aqida ta salaf gashi annahu biha tatawahhadu sufuful muslimin wad du'at idan musulmi gaba ɗaya suka rike aqidar nan ta annabi da muke kira zuwa gare ta aqidar salaf to baki ɗaya kansu zai haɗu masu wa'azi gaba ɗaya malamai in suka dawo suka rike wannan aƙida kai zai haɗu kun san abin da yasa yanzu duk inda ka samu musulmi ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka ba to haka ce wannan aƙidar ta manzon Allah ce akwai wanda zai yi musu to kaga sai a samu automatic haɗin kai kowa ya yarda da manzon Allah to yarda da aƙidar shi shikenan sai ga aƙidar musulmi tana haɗewa tana zama abu ɗaya sai a waye gari musulmi sun ainihin haɗu amma yayin da wannan yake bin aƙida ta maturidiyya wannan yana bin ash'ariyya wannan yana bin kullabiyya ta waɗannan wai ma duk bangare ne na asha'ira fa su ma da jahamiya sannan wannan mu'tazilanci yake bi sannan wannan yana bin khawarijanci sannan wannan yana bin rafidanci kuma sai a ce wai a zo a manta da bambancin da ke tsakani a haɗa kai ba zai yiwu ba amma abin da za a ce yanzu duk aƙidojin nan sun saba to duk a aje su a ɗauki guda ɗaya wadda kowa da ita ita ce aƙida annabi sallallahu alaihi wasallam to rike wannan aƙida na daga muhimmancin ta za ta taimaka kan musulmi ya haɗu cikin sauki kamar yadda kan musulmi ya haɗu gaba ɗaya akan biyayya manzon Allah akan ƙaunar manzon Allah amma da an zo wajen aƙida ne karanta ibnu ashir kaji abdul wahid addurru samin ka karanta littafin ka je yadda aka ɗauke ka aka kasafta ta aka kasafta ka kashe uku a wajen aqida sai a ce ka bi ash'ari a wajen fiqhu sai a ce ka bi maliki a wajen suluki dariqa sai a ce ka bi junaidu to manzon Allah shi kuma fa sai hakuri kenan shi da yazo da addinin kada ka bi shi yanzu jama'a ka ji kai kadai din an raba ka an raba gadon ka zuwa ga wasu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka rikon wannan aqida zai sa kan musulmi su haɗu ba dan koyo ba saboda wancan dalilin da na faɗi saboda musulmi kansu ya haɗu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar an gane amma rashin yadda da wannan aqida to ainihin zai jawo rabuwar kai da zarar kowanne ya buɗe kofar ɗaukar tashi to shikenan kai zai rabu kuma dukkanin wata haɗuwa wallahi wadda ta zama ba akan abin da manzon Allah ya bar mutane ba wallahi za ta yi bindiga ta dare ba inda za ta ji shi yasa kafin ku ce haɗin kan musulmi haɗin kan ahli sunna haɗin kan ƙungiya kaza haɗin kan dariƙa kaza haɗin kan kabila kaza ku ce kowa ya dawo ya riƙe abin da manzon Allah ya zo da shi na aƙida da ibada kowa yana garin su in ya riƙe wannan aƙidar shikenan sai a ce kan musulmi ya haɗu yanzu mu da ke wannan da'awar a ƙasar nan gani ake wai kungiya muka hada saboda mai saboda sai ana jin duk abin da muke wai iri ɗaya ne sai mu shekarar biyar ba mu ga junan mu ba ma sai mu shekarar biyar ba mu ga junan mu ba balle a ce an yi wani taro an yi kaza an aqidar ce in kowa ya rike ta kawai sai a ji kai ya haɗu iyakarta kenan amma duk wata kungiya ka je ka samu reshen ta a wani gari ka je ka samu ɗaya reshen sai ka samu ba su haɗu akan aƙida da manufofinsu ba gashi kuma sunan kungiyar ɗaya ce to shi yasa wannan tafiyar ba aqida ba ba ba ba ba kungiya bace tafarki ne na bin aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam da tafarki ne na bin yadda annabi ya bauta ma Allah madaukakin sarki don haka ya ku al'ummar musulmi baki daya muna kiran ku ku aqidantu da aqidar manzon Allah da sahabban shi ku bar aqidar khawarijawa kuna kafirta musulmi baki ɗaya da zunubai ku bar aƙida ta murji'anci ko jahamiyanci ko ash'ariyanci ko maturidiyanci duk waɗannan aƙidoji ba musulunci bane ku aje su gefe guda ku kama aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan na biyu daga cikin muhimmancin wannan aqida wannan aqida lafiyayya ce salin alin saboda kai tsaye take ɗauko nasoshinta daga alqur'ani ko sunna ba tare da wani tuwasa da nasoshi ba a ɗauki nasoshin alqur'ani qur'ani ana ta'awilin su sannan wannan aqidar in ka bita kullum zaka ji tana hada ka ne kai tsaye da farkon wannan al'umma ka ketara kowa kai tsaye sai ka ji kawai kana bin abin da manzon Allah yake akai ne kai tsaye sai ka ji zuciyarka tana haske baka da matsala ina fatar mun gane kamar yadda babban sahabi abdullahi dan mas'ud yake cewa inna allaha nazara fi qulubil ibadi fa wajada qalba muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayral qulub khayra qulubil ibadi da Allah madaukakin sarki ya dubi zukatan bayi gaba daya sai ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi alheri fiye da zuciyar dukkanin bayin Allah fastafahu li nafsihi sai Allah ya zabe shi ya aiko shi a matsayin manzo fabta'afahu bi risalatihi ya zabe shi ya mai da shi nashi na musamman sannan ya aiko shi thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan sai shi Allah ya sake duban zukatan bayi bayan manzon Allah sai ga zuciya mafi tsarki fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad sai Allah ya ga bayan zukatan zuciyar manzon Allah babu zuciyar da tafi zuciyar sahabbai faj'alahum wizara nabiyihi sai Allah ya sanya suka zama sune masu taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna ala dinihi suna yin yaki dan kare addinin shi fama ra'ahu almuslimuna hasanan dan haka abin duk da waɗannan musulmi abin da yake nufi da almuslimuna anan ba wai gama garin musulmi yake magana yana magana famara ahul muslimuna al alif wallam huna lil ahad az-zihni abinda waɗannan musulmin suka gani shine kyakkyawa fa huwa inda Allah hasan wannan abin kyakkyawa ne wannan hadisi ko asari ku daina fassara shi cewa duk abin da musulmi suka gani kyakkyawa shi ne kyakkyawa yanzu to wannan musulmin za ka yi magana yanzu babu karnin da al'aqida su ta haɗu kakaf akan abu ɗaya sai waɗannan karnin sai al'ummar da annabi ya rasu ya bar su ne sahabbai gaba ɗayan su aqida su ɗaya bayan nan tun daga kan tabi'a aka fara samun gargada rikici da rudani cikin atba'u tabi'ina daga nan duniya ta samu kanta a cikin rikici dan haka duk sanda zaka ɗibo aqidarka ko ibadarka ka tsallake tun daga zamanin ka sai ka koma wancan khairun nasi ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم to ka tsare nan ne alheri to duk abin da waɗannan musulmi suka gani shine kyakkyawa na aqida na ibada na mu'amala to wannan abin Allah ya yarda da shi ai je mun kawo aya da ke mara bayan wannan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan al'ummar duniya suka yarda irin yaddar da sahabbai suke da ita to sai shiryun ba haka ba kuma su suka bata su suke cikin tsiya sai ce wa mara auhu sayyi'an duk abin da waɗannan musulmi suka gani mummuna ne fa huwa inda Allahi sayyi'un wannan abin mummuna ne al-Imam Ahmad shi ya fitar da wannan asari a cikin kitabul musnad din shi mujalladin farko shafi na 279 Sheikh Ahmad Shakir ya sahaha shi ya inganta shi a lambar takhriji ta 3600 daidai jama'a kun ji maganar sahabi Abdullahi dan Mas'ud sahabi Abdullahi dan Umar kuwa cewa yayi man kana mustannan wanda duk zai bi sunna wanda duk zai yi koyi falyastanna bi man qad mata to yayi koyi da waɗanda suka riga suka mutu suwa ake nufi sai yace ula'ika ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa nake nufi ba sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu khaira hadhihi al-umma sun kasance sun fi alheri a cikin wannan al'umma fiye da kowa a barraha quluban zukatansu suna da matukar biyayya ga Allah wa a'maqaha ilman suna da zurfin ilimi a zuci wa aqallaha takallufan sannan suna da karancin takallufi ma'ana sahabbai kai tsaye suke ɗiban ibada kai tsaye suke ɗiban aqida haka rayuwarsu ma kai tsaye ce ba sa kuntatawa kansu yanzu sahabbai sa'ad da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ayoyin da ke bayanin Allah yana sama hadisai da ke bayanin Allah yana sama hadisai da ke magana Allah yana sauka karshen dare hadisai da ke magana duk game da siffofin Allah saboda ba su da takallufi sai suka tsaya suka fahimce su haka aka wuce to dan haka sahabbai suna da karancin takallufi kaumun ibnu umar yace su sahabbai wasu mutane ne ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi Allah ya zabe su dan su zama abokan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa naqal dinihi kuma Allah ya zabe su sune za su ciro addini daga annabi sallallahu alaihi wasallama addinin Allah zuwa ga duniya baki daya fatashabbahu bi akhlaqihim dan haka ibnu umar yake cewa ku kwaikwayi ɗabi'unsu ɗabi'u irin na sahabbai ku kwaikwaye su wa tara'iqahum kuma ku kwaikwayi hanyoyin da suka bi suka bautawa Allah فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سوني صحابة من زمان الله صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم sun kasance akan miƙaƙƙiyar shari'a wallahi yace ina gaya muku wannan magana gaskiya ce ina mai rantsuwa da Allah rabbil ka'aba ubangijin ka'aba wannan magana tashi al-imam Abu Nu'aymi shi ya fitar da ita a cikin littafin shi al-Hilya a cikin mujallad na ɗaya shafi na ɗari uku da biyar jama'ar musulmi kun ji fa daga sahabbai kenan su da kansu sun tabbatar da aqida mazhaba hanya duk abin da zaka ɗauka ka ɗauko daga wani zamani ka ɗauko daga zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su sahabba to wannan ita ce aqida kuma waɗannan kaɗan ne daga dalilan da yasa jama'a ba mu yarda da kowace aqida ba in dai ba aqida annabi da sahabbai ba ya rage duk wani wanda ya kawo wata aƙida shi kuma ya ƙoƙarin kare kanshi amma mu dai ba mu yadda da kowace aƙida ba tauhidi kowane iri ba mu yadda da shi ba sai na annabi da sahabbai iyakacin wanda muka yadda da shi kenan duk sa'ad da kuma muka ce annabi da sahabbai muna nufin waɗannan khairul quruni khairun nasi annabi da sahabban shi da ƴan ɗakin shi matan shi da ƴaƴansu waɗannan ƙarni gaba ɗaya aƙida su ɗaya to duk abin da muke ɗibowa na aƙida daga wancan zamani muke ɗibowa amma duk wata tarka tarka da fahimta da ɗan takifanci da ganganci da menene ya faru a bayan waɗannan ba mu yarda da shi ba kuma mune mai kallon bata ne shi yasa ba mu yarda mu bi ba ko muna kallon na annabi da sahabbai da muta gidan shi shiriya shi yasa muke bin nasu iyakacin bayani kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi waɗannan su ne ƙarshen bayanai dangane da muƙaddimar karatun wannan littafi insha Allahu ta'ala wanda asalin taken karatun shine tauhidi aqidar annabawa ka je ka samu ainihin jeren giyar littattafai waɗanda muka bayyana a baya na aqidojin salaf kamar aqidatu fahawiya tare da sharhinta aqida al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi aqida ta al-hafiz sabuni al-imam da aqida ta ainihin irin littattafai waɗanda aka rubuta ta ibnu qudama da makamantansu zaka ga gamsassun bayanai dangane da sharhin wannan ainihin aqida Allah madaukakin sarki ya taimake mu a takaice ga wanda yake iya hawa duniyar gizo ya je ya samu gamsassun bayanai da yawa akan ainihin yana ta duniyar gizon intanet a website na salafiya.com ko .org ko .net www.salafiya.com ko .org ko .net ko kuma salaf.com ko salaf.net ko salaf.org ko kuma www.salafipublications.com waɗannan takaitattun wurare ne waɗanda akan intanet inda za ka iya samun bayanai masu ɗimbin yawa dangane da abin da ya shafi ainihin bayanai dangane da muhimmanci da kuma bayanan wannan ainihin aƙida Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi tauhidi addinin annabawa za mu fara karatun wannan littafi na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyat al harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi insha Allah ta'ala malam yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatu shine takdirin da ake wa bismillahir rahmanir rahim saboda malamai na nahau tsakanin yan kufa da yan basra waɗanda waɗannan su ne shahararrun mazhabobin nahau sun kai sun komo dangane da shin bismillahir rahmanir rahim tabbas dai a larabce jumla ce wadda ma'anarta ba ta cika har sai an fitar da wani abu wanda yake a ɓoye kamar yadda idan bahaushe ya haɗu da kai sai ya ce ka zo ko kuma kaci wannan magana ce wadda ya maka inda wani abu da aka ɓoye an fitar da shi ba ma'anar magana ba za ta fita ba ma'ana akwai wasu kalmomi kana zaune kawai sai bahaushe ce maka tashi akwai abin da ya ɓoye ma'ana kai tashi amma sai ce kawai tashi kuma sai ka fahimta kuma an tabbatar da cewa kalma ɗaya ba ta isarwa wajen magana yau amma ga kalma ɗaya tashi ta isar to dan akwai wata ne da ke tare da ita ita ce kai tashi to wannan da aka ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai in kai haka kai shuru kawai ba wani abu a bayyane kuma ba wani abu a boye magana ba za ta fito ba dan haka a Hausa ake kaddarawa da cewa muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai to shine ma'anan nabda'u ko abda'u bismillahir rahmanir rahim ina fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai wasu suka ce a sai a ce bismillahir rahmanir rahim abda'u da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake farawa wasu suka ce sai a ce ibtida'i bismillahir rahmanir rahim farawa ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai wasu suka ce bismillahir rahmanir rahim ibtida'i haka suka kai suka koma wasu suka ce fi'ili muqaddami wasu suka ce ismi muqaddami wasu suka ce fi'ili muakhari ko ismi muakhari haka amma dai a takaice malam yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara ainihin karatu farawa da bismillah ya zo a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin alkur'ani annabi suleiman ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarauniya bilkisa a farkon wasiƙar ya ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim na'am innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim daga suleiman da sunan allah mai rahama mai jin kai wannan wurin ya tabbatar da bismillah ainihin wato a fara al'amari annabi sulaiman kuma yana ɗaya daga cikin annabawan da Allah ya shar'anta mana cewa shiryayyu ne mu yi koyi da su ula'ika allazina hada Allah fa bi hudahum muqtadi Allah ya shiryar da su ko fa bi ula'ika allazina hadahum Allah ko fa bi hudahum muqtadi Allah ya shiryar da su don haka Allah ya umarni ai koyi da shiryar su ina fatar mun gane wannan jama'a na biyu ya zo a cikin sahihul bukhari kitabu bad'il wahayi manzo Allah ya rubuta wasiƙu da dama zuwa ga sarakuna irin su hirakal hiraklas da irin su ainihin sarki na kasar kisra kasashen iran farisa da kasashen masar da kasashe na ainihin rom annabi ya rubuta musu wasiƙa a ciki yana fara da bismillahir rahmanir rahim jama'a mun gane wannan da kyau ko to waɗannan da kaɗan daga cikin dalilai kenan tare da inda Allah madaukakin sarki ke cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq duk waɗannan dalilai ne da ke karfafa akan farawa ainihin da sunan Allah sai dai akwai hadisai da ake kafa hujja da su akan cewa duk al'amarin da aka fara shi ba da sunan Allah ba fahuwa ajizan fahuwa abtar fahuwa kaza fahuwa kaza waɗannan hadisai ba'ifai ne jiddan masu rauni ne kwarai da gaske ba su tabbata ba wato munkarai ne don haka ba mai hujja da su ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu farawa da bismillah din nan sai kuma malam yace alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida godiya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shiriya da addinin gaskiya domin ya karfafi wannan addini ya ɗaukaka shi a bisa dukkanin addinai gaba ɗayansu wa kafa billahi shahida kuma wannan shaida Allah maɗaukakin sarki ya isa da ainihin shaida a kanta don haka mu ma ainihin muke shaidawa a kanta jama'ar musulmi wannan shine farkon bayanin da malam ya fara yi godiya zuwa ga Allah da bayyana ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya mana mu al'ummar musulmi da aiko wannan manzo aiko shi ɗin kuma da shirya da addinin gaskiya domin wannan addini na gaskiya ya rugurguza dukkan addinan ƙarya baki ɗaya kuma Allah ya isa ya shaida akan wannan addini Allah ya isa ya shaida akan wannan manzo ko da duk duniya an ki shaidawa kuma Allah ya isa sai ya ɗaukaka wannan addini ko da kowa bai taimaki wannan addinin ba wannan ishara ce zuwa ga bayyanar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'amarin da yake faruwa a yanzu yanzu addini mafi ƙarfi a duniya shine addinin musulunci addinin da aka fi kowanne karɓe a duk duniya shine addinin musulunci yadda ka san wutar daji take cin busasshen kirare haka addinin musulunci yake bi yake mamaye mutane yanzu akan intanet mutanen da suke zuwa binciken addinin musulunci daga nan su musulunta akalla kullum ba a rasa mutum hamsin waɗanda ke karɓar addinin musulunci a gaban intanet ta hanyar binciken meye addini daga september 11 zuwa yanzu ido da ido waɗanda suke musulunta a yau a ƙasar america profesan addinin musulunci bilal phillips ya ce akalla kullum ana samun mutum 500 suna karɓar addinin musulunci a tsakanin ƙasashen america da caribbeans wannan duk baiwa ce ta addinin musulunci a yau a kasar ingila akwai cocina da dama an kada kararrawa maza sun ki zuwa mata da yara suke zuwa maza kuma suke iya bada baiko maza suke iya nuna goyon baya mata waka kawai za su yi me Allah zai yi da wake-waken yan kwaya bayan Allah yana da tsuntsaye waɗanda suke da daɗin murya saboda haka waɗannan irin cocina a yau an gaji a ƙasashen ingila an kada kararrawa an kada kararrawa babu wani mai hankali ko mai aikin yi da ya zo yi dan haka an daga su an siyar da su musulmi sun siyar da su sun juya su sun mai sun siye su sun mayar da su ainihin masallatai a kasashen ingila yau a white house cibiyar mulkin america an gina katafaren masallaci sakamakon turawan da suka je suka yi yakin iraki na gulf da suka dawo sun dawo da addinin musulunci a bakinsu shine alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya shaida game da gaskiyar wannan addini kuma gashi yana tabbatar da wannan shaida Allah ya isa ya shaida game da gaskiyar wannan manzo game da gaskiyar wannan littafi kuma ga wannan shaida ainihin tana bayyana jama'ar musulmi karatu ya karatu sai dai kuma lokaci ya kure za mu saurara anan sai gobe insha Allah ta'ala za a zo a ci gaba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله